بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله وما توفيقي إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ما قال مسلم ربي الله أنقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقول ما الله تبارك وتعالى لساك بام وانا داما bayan hidimomi na azumin watan ramadan gashi mun sake koma karatuttukanmu daban-daban yau insha Allah za mu fara da karatun hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam inda muka kwana cikin arba'un hadis بسم الله الرحمن الرحيم الحديث التاسع والعشرون عن معاذ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والسرقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال فكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وأنا حديثي ميثو وأن لزام قتم تامك أبن لزام يفسر كوم رباشي لعل إن شاء الله Allah ya mana muwafaka cikin abubuwan da za mu faɗa bi zahi maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisi wanda aka samu daga ma'az dan jabal wanda Allah tabbata a gare shi yace qultu ya rasulullahi nace ya manzon Allah akhbirni ka bani labari bi amalin da wani aiki yudkhiluni aljannata wanda zai shigar da ni aljanna ma'ana aikin da zai zamanto sababin shiga ta aljanna eh tunda an san cewa kamar da annabi sallallahu alaihi nuna cewa babu wanda aikin shi zai shigar da shi aljanna sai dai in sai dai da rahama Allah to wai ai ko da ma'azu ya faɗi haka ma'ana wani aikin da kuma sababin shi ne rahama Allah za ta samu yawwa to haka nan ne to annabi ka bani labari da wani aikin da zai shigar da ni aljanna wa yuba'iduni 'anil nar kuma zai nisantar da ni daga wuta to shikenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Mu'adh bin Jabal qala annabi yace laqad sa'alta 'an 'azimin haƙiƙa kai tambaya akan abu wanda yake mai girma abu wanda yake mai girma wa innahu laysirun amma kuma lalle shi abu ne wanda yake saukakake alaman yassarahu Allah ta'ala alaihi akan wanda Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙar da shi akan shi kina annabi nuna ce an mu'az ya tambayi wani abun da yake mai girma amma kuma duk da girman shi in Allah ya sauƙaƙe ma mutum kawai ya same shi kuma abu ne wanda sauƙaƙe bai da wuya to sai annabi ya fara zano mashi abubuwan da in yayi to wannan duka za su shigar da shi aljanna kuma su yi santar da shi daga wuta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'budu Allah la tushriku bihi shay'an ka bauta ma Allah kar ka gama tarayya shi da komi to duk da wasu malaman sun ce ka bauta ma Allah ana ana nufin kaɗayanta Allah ko kuma suka ce a ka yi nau'in ibada dukkan su kowane ibada in kana su kana mai ikhlasi ka zamanto dan Allah ka wakake su to shine annabi farko dai annabi ce mishi ta'budu Allah la tushriku bihi shay'an ka bauta ma Allah kar ka yi shirkan shi da komi kaga dan haka ita shirka abu ce wadda take kazama wadda Allah bai san ta kwata-kwata daga farkon abin da annabi fadi a bauta ma Allah bauta ta gaskiya kuma a kore shirka ko dai ɗayan tawa ake nufi to ka ɗayan ta Allah kakka mishi shirka kakka gama Allah da komi wajen bauta ko kuma ta'abudin ibadan ake nufi to ka yi ibada duk ibadar ka da zaka yi ka zama to ka tsarkake ta ne dan Allah shi kadai kakka gama mishi da komi ta'budullah la tushriku bihi shay'an to sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa tuqimus salah kuma ka tsayi da sallah eh ka tsayi da sallah ka gani wannan yana daga cikin abin da ake mishi atfal khas ala al'am eh a gama wani abin da yake kebantacce akan eh wanda yake ami in aka ce ibada ma sallah ita ma tana ciki to amma saboda muhimmancin ta kuma aka sake zaro ta bayan an ce ka bauta ma Allah kar ka gama bautar shi da komi kuma sai aka ce wa tuqimus salah kuma ka tsaye da sallah saboda girman sha'aninta kuma sallar da ake nufi anan ma'ana salloli na farilla eh dole ne a cika su a zo da su a cikin lokutan su da ladubban su dukkan irin da ya kamata a yi su wato uti zakka annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ka ba da zakka kenan zakka wadda take ta waje ga waɗanda suke suna da dukiyan da ta kai a fidda mata zakka wato utin zakka kenan ka bada zakka wata sumu ramadan kuma ka azamci watan ramadan mana in watan ramadan ya zo to ka azamce shi wata hujjul baita kuma ka nihi ɗakin Allah ma'ana ka kai kai aikin haji in kana da ikon yin aikin haji to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara zano mishi wa'annan abubuwa kuma zai ƙara ta gaya mashi fa'idodi amma wannan su ne abin farko abin da ya faɗi cewa bauta ma Allah kar a gama bautar shi da komi sannan kuma a tsaye da sallah a ba da zakka a yi azumin ramadan a yi hajjin ɗakin Allah mai alhurma muka gani wannan hadisin sai annabi ya zo da abubuwan da suke daidai da abubuwan da ya zana a wani biyu cewa su ne musulmicin ma ka gani can inda annabi ta musulunci shine an ta shahada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-sala wa tuti az-zaka wa tasum ramadan wa tuhajjal bayt in istata'ta ilayhi sabila aw kama qala sallallahu alaihi wasallam to ka gani to annabi sai fara zano mishi wa'annan thumma qala sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala adulluka yanzu shin ba zan nuna maka ba ba zan shiryar da kai ba ala abuwa bil khairi akan kofofi na alkhairi wannan ai ka gani janyo hankali ne ma'ana hanyoyi na alkhairi kamar janyo hankalin mu'azu bin jabal ne dan ya ba abun muhimmanci eh sai a ce yanzu bana maka kaza ba to ka gani hankalin shi duka ya tafi zuwa abun annabin ya san da cewa yana so yanzu shin ba zan nuna maka ba ba zan shirya da kai ba zuwa kofofin alkhairi ma'ana hanyoyin alkhairi sabubban da suke kawo alkhairi to shi kenan to kaman dai mu'azin ne ya ce eh mana ya rasulullah to annabi sai ya shiga zanowa annabi da farko sai ya ce as-sawmu jannatun yace to azumi dai garkuwa ne to an ce garkuwar zai iya zamantowa tun a nan duniya sannan zai kare ka daga abubuwa na shahawa yana karya data kuma yana shagaltar da kai daga rabkanwa tun a nan duniya kuma a lahira ma zai zamanto garkuwa ne tunda zai tsare ka daga azaban wuta insha Allah da haka duk wanda yake da damar yin azumi na nafila to sai yi dai kaga wancan ai an kana farilla a cikin wancan wanda aka zana to yanzu kuma annabi zai ta kawo abubuwa na nafilfili bayan can ma sallah an hudu ta farilla can gaba nan kuma yanzu kuma za a ƙara kawo ta nafila to nan kaga sai aka kawo zancen azumi cewa garkuwa ne don haka mutum ya yi ƙoƙari in yana da halin yin azumi ya dinga yawaita yin shi musamman ma kwanukan da aka keɓance su na sunna masu alkhairi irin su ranar litinin da su ranar alhamis da ranar arfa da ranar ashura da sitta shawwal da al'ashahur al-hurum ga sunan dai ko kuma mutum zai iya yin azumin da annabi sosai mai ce shine mafifici azumin annabi dawud shine mutum ya azumi yau gobe ya huta yawwa amma ba a so ba a yarda ba mutum ya zamanto kullum yana yin azumi ba ya cin abinci don shi addini sauki ne to as-sawmu jannatun kenan azumi garkuwa ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce was-sadaqatu ita kuma sadaka tutfi'ul khati'a tana bicewan kuskure ya duk da cewa an yi amfani da bicewa kamar irin na bicewan wuta ma'ana dai kawai ana nufin tana tana shafe gurbinta abubuwa na kurakure to amma kamar yadda malamai duka suke bayani da abubuwan da zacin aka yi kaza yana shafe kurakure to ana nufin ƙananan zunubai wanda suke sun shafe Allah tabaraka wa ta'ala wasu laifukan da kai ma Allah ƙanana amma manyan zunubai wannan dole ya da tuba irin su zina shan giya alwato ƙarya yi da mutum sata wannan duka manyan zunubai sai mutum ya tuba ya bar su su ba su cikin wanda ake ce in mutum ya yi kaza kaza ya kankare mai zunubai ƙananan zunubai ake nufi amma manya dole ne sai mutum ya bar su ya tuba sannan Allah zai kankare mishi abinda kuma yake haƙƙin ɗan adam yanzu wannan Allah bai yafe maka shi sai wannan dan adam kin ya yafe maka sannan Allah zai yafe maka to annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa sadaqatu tusilu khati'ata sadaka kuma tana bitewun kuskure kama yutfi'ul ma'un nar kamar yadda ruwa yake bitewun wuta kamar yadda aka zuba ma wuta ruwa yake bice ta kashe ta to haka nan sadaka an mutum yana yi take bice mishi kurakuran shi da haka mai kokari mu dinga yin sadaka don ita sadakan nan tana da amfani kwarai kuma annabi ya yi maganganu da yawa akan fa'idodinta a cikin hadisosi da yawa har ma akwai da annabi sosai ke samu yana cikin inuwar sadaka shi lokacin da ake hisabi har a ƙara hisabi shi bai san wahalar da ake sha ba wannan zahi da me da bala'in da mutane suke mutum mai sadaka to Allah zai mishi inuwa da wannan sadakar tashi duk wannan tashin hankali shi ba zai san shi ba Allah samu dace to don haka sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma wa salatu rajuli har yanzu dai annabi yana ta zana mishi abwabul khair kin da yace bazan shirye da kai ba bazan nuna maka ba kofofin alkhairi bayan annabi ya magana akan azumi garkuwa ne kuma cewa sarka tana bice kuskure kamar yadda ruwa yake bice wuta sai annabi ce wa salatu rajuli min jawfil layl da kuma sallan namiji a cikin dare a cikin dare kuma duk da cewa annabi ya ce namiji amma ai duka ake nishi ko namijin ne ko mace eh ko namijin ne ko mace duka da haka kenan banda salloli na farilla to kuma ana so mutum ya dinga yin salloli na bibi musamman ma na cikin dare su ne annabi ke magana anan ka gani kuma ka gani abin da za mu lura da shi anan shi ne cewa abubuwan farilla kar ya zama to mun takaita akan su kadai na nafila ma mai tayin su ba mu san wanne ne a cikin zai so da yawa farilla take kasawa sai a ɗauko nafila dalilin da mutum ya tsira kaga can annabi ya zano na farilla tun farko abota ma Allah ka ai shirka a tsaye da sallah kenan na farloli a bada zakka kenan wajiba ai azumin ramadan ai haji kaga wannan duka abu ne wanda suke wajibabu kuma annabi sai dawo ke zana mana kuma na nafilfilan su an yi zancen azumi garkuwa ne kenan mutum dinga yawan yin azumi na fila an yi zancen sadaka kaga an can zakka ta farilla ko nan kuma an ka sadaka kenan mutum ya dinga yin ta ba he zakka ba sadaka ta nafila haka nan ma mutum ya tabada kai ce ya lokacin zakka shi kadai in yayi zai hudda ko kuma wanda duke shi bata kai hudda zakka bai tsani shi kenan zakka ai akwai sadaka wannan kuma to ita ma ga fa'idar ta annabi wani sannan kuma yanzu annabi yake magana akan nafil fili kuma na sallar bayan wancan na farillar da ya faɗi annabi ce wa salatu rajuli min jawfil layl haka nan daga cikin abubuwa na na kofofin alkhairi akwai sallar namiji a cikin dare ma'ana mutum ya tashi ya yi qiyamul layl kuma qiyamul laylin nan to sannan ke sun matala sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta tatajafa zunubuhum anil mabaji'i hatta balagha ya'malun yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aye tatajafa zunubuhum anil mabaji'i har ya zuwa ya'malun eh kenan tatajafa zunubuhum anil mabaji'i يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون النبي صلى الله عليه وسلم دن يكما مش هجة دي فدي cewa sallan dare sallan namiji da zai dinga a cikin dare tana da cikin abubuwa su ma na abubuwa alkhairi sai annabi ya kawo ya karanta ayat wannan cewa ai ga abin da Allah ma da kanshi wani cewa ta tajafa junubuhum anil mabashi cewa eh hakarkarran su ko kuma sasannin su ta tajafa tana nisan ta anil mabashi daga wuraren kwanci ma'ana sun bar wurin kwanci sun nisan ta daga su suna kan ibada suna nafilfili eh yad'una rabbahum suna roƙon ubangijinsu ko kuma suna bauta ma ubangijinsu sun tashi suna yin nafilfili kenan wannan da suke haufan wa tama'an haufan suna jin tsoron hushin Allah ne da kuma azabar shi sa sun haka wa tama'an kuma suna kwaɗayi ne cikin rahaman Allah sannan wa mimma razaqnahum Allah ce kuma gami daga abin da muka arzuta su na dukiya yunfiqun suna ciyarwa ma'ana suna yin sadaka to masu irin wannan halayen sai Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum wata nafsu wata rai bata san abin da aka ɓoye musu ba min qurrati a'yun na daga jin daɗin idaniya na daga sanyin idaniya ma'ana abin da zai sa mutum ya farin ciki ya sashe murna shi na qurrati a'yun to annabi eh Allah tabaraka wa ta'ala yace wata rai ma'ana kowace irin rai ko mala'ika ne ko annabi ne ko ni babu wani nafsin da ta san abin da aka ɓoye ma irin waɗannan mutanen na abin da zai faranta musu rai Allahu akbar me yasa da za an bi makanu ya amalun dan sakamako daga abin da suka kasance suna aikatawa to kaga ashe a tashi ai sallar dare abin da yake mai muhimmanci annabi kudaitar da mu shi har ya karanta mana ma aya Allah tabaraka wa ta'ala to shine eh to wannan ka kenan abwabul khair da annabi yake gana ma mu'adh bin jabal sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ci gaba da cewa summa qala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mu'adh bin jabal ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه سنامه عفوا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي يتي معاذ بن جبل يعني شن بزن باك بلا باري دا رأس الأمر أبن شيني كان الأمر معنا أصلا الدين ما wa amudihi kuma da gimshikin shi ba zan baka ba labarin menene gimshikin al'amari duka kuma ba zan baka ba wazirwati sanamihi kuma ba zan baka ba labari da ƙororuwan tozon al'amari ta wannan duka kamar da na faɗi kamar dan shauƙantar dawa ne a janyo hankalin mutum kafin a gaya mai abin aka mishi tambaya to hankalin shi ya fi zuwa ko kuma a ce yanzu ba zan kana son gaya ma kaza to ya yi maido hankalin shi maimakon kawai a hawari tana a hawari wani abin ma bai shi ba to annabi ce yanzu shin ya ce ma'azu shin ba zan baka labari ba da menene kan al'amari ma'ana asalin shi shugaban al'amari duka ba zan baka labari ba da menene gimshikin al'amari ba zan baka labari ba da menene tsororuwar tozon al'amari to shikenan qultu ma'azi ce sai nace bala ya rasulullah kwarai kwa ya manzan Allah za ku bani wannan za ku gaya min wannan to shi kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai fara zano ma mu'az ya ce qala annabi ya ce ra'sul amri to shugaban al'amari ko kuma kan al'amari ma'ana asalin abu dukkanin al'amari al-islam shine musulunci tunda in mutum bai kalmar shahada ba yace ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to ai kowane aiki ma yi bai da amfani tunda sai ya faɗi wannan ne ma zai shiga musulunci yawa kamar yadda cikin wani hadisi na Imam Ahmad yake tara asul amri kan al'amari ko kuma asalin al'amari ko shugaban al'amari an tashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shine ka shaida cewa babu wani sarki abun ma wata da siyasi Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma cewa Muhammadu bawan shi ne ko manzon shi ne sallallahu alaihi wasallam yawa dan addini ko menene ma za a yi bai da asarin komai bai da amfanin komai matukan ba wannan ta samu wannan shinhuɗe muhimmiya ta shaidawa cewa Allah shi ɗaya ne kuma annabi Muhammad manzon shi ne shikenan kaga annabi ya sai da yake rasul amri al-islam shugaban al'amari duka kan al'amari wanda shine asalin al'amari duka musulunci shine asalin abin tukun da farko nan kuma wa amuduhu kuma gimshikin al'amari as-salah shine sallah as-sala ita ce sallah tunda a wurin ma annabi ya kira ta cewa ita ce as-salatu imaduddin da haka ita ce gimshiki yadda ka san gida yana yin ƙarfi da gimshiki to haka kuma sallah ita ma ita ce gimshikin al'amari duka ita ce ƙarfin shi yasa a wuri annabi ce in ta gyaru wanda ya tsaida ta ya tsaida addini wanda kuma ya rushe ta ya rushe da addini wal iyad billah sannan kuma annabi sun yace wa zarwatu sanamihi kololuwan tozon al'amari kuma aljihad shine jihadi shine jihadi to saboda an ce jihadi ai da shi ne musulunci ma yake bayyana kuma yake ɗaukaka akan dukkan addini ba dan jihadin da annabi ba da sahabban shi to da addinin bai karfi ba har ya game ko ina aka samu sabon Allah duka na farilla da na sunna da mustahabin gaba daya ko kuma aka ce ana nufin jihadi na zuciya ake nufi eh tunda shi wancan jihad fardu kifaya ne farilla ne na na iswa in wasu suka yi sun sabke ma wasu amma shi jihadin nassu mutum ya yaki zuciya shi gyara ta shi wannan farilla ne akan kowa to wasu sai suka ce anan jihad kin ana nufin jihadi na zuciya wanda za a gyara ta kamar da annabi ce mun dawo daga yaki karami zuwa yaki babba ma'ana yaki na kashe kashe na kashe kashe da takuba shine karami amma yakin zuciya a fidda mata shari a sa mata alkhairi to wannan shi ne yaƙi wanda yake babba to wannan abun su ne uku annabi ya zano ma ma'azu bin jabal yana da bashi fa'idodi tun da fari ya zano mishi abubuwa akan tambayar da ya mishi na abin da zai shigar da shi aljanna sannan kuma annabi ya ƙara bashi fa'ida ya ce mishi ba zan baka labarin ƙofofin alkhairi ba annabi ya zano mishi sannan kuma annabi ba shi labari ta ba zan baka labarin menene shugaban al'amari da gimshikin shi da kuma tsororon tozon shi har yanzu ma annabi ya zano mashi ya zano mashi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma har yanzu annabi ya ci gaba da fa'idantar da ma'az bin jabal da kuma mu duka baki da sun makala sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma ma'az bin jabal ala akhbiruka bi malaki dhalika kullihi yanzu ba zan baka labari ba ko kuma aka ce bi milaki yanzu ba zan baka labari ba da mamallakin wannan dukkan shi to an ce kama ana nufin abin da zai mallake shi wannan duka ko kuma abin da zai tsaya da shi ko kuma abin da inda shi ne duka wannan abubuwan da aka faɗi za su yi kyau ko kuma in gaya maka wani abin da shi ne takaituwan dukkan wannan abubuwan duka sun takaitu a cikin shi to shi kenan ala ukhbiruka bi malaki dalika kulli yanshin bazan baka labari ba da mamallakin wannan dukkan shi qultu bala ya rasulullah sai nace kware kwa ya manzon Allah fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi lisanihi to sai annabi tsira da amsa Allah tabbata a gare shi sai kama halshen shi wanda yake mai daraja annabi hudu halshen shi da kansa sai ya kama shi shikenan wa qala sai ce ma mu'az كف عليك هذا النبي صلى الله عليه وسلم yace mishi ka kame a kanka wannan ma'ana harshenka ka kame shi kar ka rika sake shi dinga yin magana ma'ana wadda bata dace ba kenan annabi har ya hudu harshen shi da kanshi sallallahu alaihi wasallam ya rike shi to kaga wannan amma nake ga maka wannan ka kame shi game da kanka don haka mu yi hankali mu yi hankali mu yi hankali kuma ka diba fa yadda annabi ya girmama wannan fa'ida kan ya fare shi ba zan baka labari ba da mamallakin wannan duka ko dai abin da ya takaito duka wannan alkhairin sun takaito a cikin shi ko kuma a'a shi ne wanda in ka yi shi duk abubuwan da na zana maka nan sannan za su yi kyau to ai ka gani ko ya nema dai abin yana da muhimmanci akan cewa halshe a kiyaye magana saɓani yadda yanzu muke sun mutane kawai sun suke halishin su zare komi hudu suke wal iyadu billah wal iyadu billah da haka wallahi a kiyaye dukkan kiyayewa to shikenan shi halshe kamar yadda ake faɗi cikin hikima aka ce wai lisanuka asaduka in atlaqtahu farasaka wa in amsaktahu harasaka wai halshen ka zakin ka ne in ka sake shi sai hallaka ka sai kashe ka in kuma ka kame shi zai gadin ka da haka harshe rike shi ake yi kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya imani duk wanda ya kasance imani da Allah da ran lahira to ya faɗi alkhairi ko kuma ya yi shiru da haka to shine da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka nan yace ma ma'az bin jabal ya kame harshen shi qultu ma'az bin jabal ya ce nace يا رسول الله يا من زن الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به yanzu ashe lalle mu abin kamawa ne da abin da muke zance da shi ashe Allah zai mana azaba saboda abin da muke fadi faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sakilatka ummuka yace uwarka tayi baranka uwarka tayi asararka to wannan lafazi ne Laraba suke faɗi wanda kamar wani abu na abun mamaki mutai wani abin da ya bada mamaki to sai a ga mishi haka nan nabi ta sakilatka ummuka wahal ya kubbun nasa yanzu shin akwai abin da yake afkar da mutane ya jefar da mutane finnari a cikin wuta ala wujuhihim akan fuskokinsu aw qala ala manakhirihim ko kuma mai ruwa yake ko kuma annabi yace akan hancinan su tunda musa ta hanci shine manakhir to ma aka manakhir kamar hancinan da kawai ake nufi ana dan shin akwai abin da yake afkar da mutane cikin wuta akan fuskokinsu ko kuma akan hancinan su illa hasailu alsanatihim an ba girbe-girben harsunansu ba subhanallah ka gani annabi nuna mashi ai abin da yake abkar da mutane ma a cikin wuta ko kuma abin da ya fi yawan abkar da su ko kuma abin da ya fi abkar yawancin mutane a cikin wuta a jefa su akan wuta akan fuskokin su akan hantunan su shine natijan zantattukan su na shirme wanda suke ta da na ƙarya da na da na kafirci da na yi da mutane da ƙarya da zage-zage da wasu abubuwa wal iyadu billah da haka wallahi a yi hankali yanwa ba a son yawan maganganu in dai ba alkhairi zaka huli ba to ana so kai kokari ka kame harshenka amma irin wa'annan su zagin nan da na faɗi da su ƙarya da yi da mutum da annamimanci to wa'annan su ne wal iyad billahi suke halakar da mutum eh abla bin mas'ulun lokaci ya taba hawa kan dutsen safa sai kama harshen shi yace ya lisani ya kai harshe na kul khairan ka faɗi alkhairi taghnam sai ka ribanta waskut an sharrin kuma kai shiru game da sharri taslam zaka samu lafiya min qabli an tandam tun gabanin kai nadama annan yake sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam najma ake tsira da amsa Allah sabata a gare shi ya kulu yana cewa aksaru khata ibn adama min lisani mafi yawancin kurakuran dan adam daga harshen shi kun gani ko yan uwa dan haka wallahi mu kiyaye wannan surutu yanzu mutane an ce an ce an ce an ce wal iyadu billah wallahi ayi hankali ayi hankali kuma an ruwaito daga abi hurairah radiyallahu anhu hadisi wanda yake marfu'i cewa inna rajula lalle ne mutum la yatakallamu wallahi yana magana bil kalimati da wata kalima la yara laha la yara laha ba'san bai ya ganin wani laifi a wurin ta yana ganin kamar bai laifi ba amma ya huyi biha sai sirmiya dalilin wannan fadin nata dai sab'ina kharifan fil nar shekara saba'in yana ta sirmiya yana ta gangara a cikin wata dalilin wannan kalima ɗaya da wani shi yana ganin kamar bai laifi ba dan haka mutane su kame halshen su wallahi su kame halshen su kame harshensu Allah kiyaye mu don wancan dai umarin da annabi ya sauƙin cewa man kana yamin bil yawm al akhir fal yaqul khairan aw liyasmut shine kawai duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to shikenan ya faɗi alkhairi ko kuma ya shiru na haka ita magana in ta alkhairi da za a bari sai a faɗi tunda kamar da aka faɗi wannan tashar kuma a wani wurin hadisi yana faɗin cewa akwai kalmar da mutum zai faɗi inna rajula lalle ne mutum la yatakallamu wallahi yana magana bil kalimati da wata kalma min ridwanillahi ta daga yardan Allah ta'ala madaukin sarki la yulqi laha balan shi bai jefa mata wani kula ce bai kula ba ma da bai san cewa ya hudu wata muhimmin abu amma saboda tana da yardan Allah to yuktabu lahu biha ridwanuhu sai a rubuta mishi yarda Allah sababin wannan magana da ya faɗi ila yawmil qiyamah har ya zuwa ranar tashin kiyama to wannan shi kuma in ya faɗi kalma wanda take mummuna ta daga fushin Allah shi kuma bai san wa inna rajul kuma lalle ne wani namiji shi kuma la yatakallama yana magana bil kalimati da kalima min suhutillahi ta daga fushin Allah ta'ala madaukin sarki la ya'lamu bi sani ba annaha taqaw haisu taqawtiwa tana abkuwa inda take abkuwa to dalilin wannan kalmar da ya bari fa yuktabu lahu biha suhtuhu sai a rubuta mishi fushin Allah ila yawmil qiyamah har ya zuwa ranar tashin kiyama wal iyad billahi wal'iyadu billah na haka a kiyaye mutum ya tabbata cewa alkhairi zai faɗi ko kuma ya shiru assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh